الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله الله بالنور الساتئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi daren litinin hudu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da shidda da wata na uku watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith a wannan wata mai tarin albarka na ramadan watan gafara watan intarwa watan da allah subhanahu wa ta'ala yake bude kofofin rahamarsa watan da ake liƙe kofofin wuta watan da ake ɗaure shidanu yau za mu tashi darasi na uku da ikon Allah subhanahu na hudu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wanda a darasi na ajiya mun kwana aya ta tara a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala waqihim as-sayyi'at wa man ittaqa as-sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawz al-'azim yau za mu tashi aya ta goma in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da za mu fassara aya ta goma da ta sha ɗaya da ta sha biyu in akwai lokaci mufassara ta sha uku da ta sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara arama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون مقت الله أكبر من مقتهم أنفسهم نعم إذ تدعون إلى الإيمان Ubangi subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusikum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari akan kunyatar da kafirai da za a yi da kuma walakancin da zai samu kafirai a ranar tashin alkiyama da ma tambayar da za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah madaukakin sarki ya maido su a wannan duniyar don su sake sabon aiki da kuma a fitar da su daga huta kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wofantar da tunaninsu da abin da za su faɗa shi da Allah ke cewa innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafurce wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yunadawna za a kira su lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusikum za a ce da su lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum kushin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma watan al-ghadab hushin Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin da kuke kuka kafurce wa Allah da ake kiran ku zuwa ga imani ya bi hushin da kuke ciki da tashin hankalin da kuke ciki a wannan lokacin da kuke cikin wuta wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mala'iku su kirayo su kirayo ɗan wuta su kira ɗan wuta a lokacin da aka sanya su cikin wuta suna cikin damuwa suna cikin watan bakin ciki suna cikin tashin hankali da hargowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'iku Allah ya ce yunadawna za a kira su wa zai kira su mala'iku ne za su kira su ce da su la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum hushin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi akan ku a duniya lokacin da ake kiran ku ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan wutar beran take tashi to ta Allah subhanahu wa ta'ala ta fi abin da kuke akai na na waton na bakin ciki a wannan rayuwa ta ta cikin wuta Allah ya kare mu mara suka ce da Allah ya ce innal ladina kafaru lalle tabbas wa'in sun kafirci to me ake ni da kafirci suka ce al kufru هو عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب imani a kafirci shine wato rishin yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rishin yin imani da manzannin Allah baki daya ta hanyar mutum ya ƙaryata ko kada ya ƙaryata ko ya kasance yana shakka da kwankwanto a ciki ko kuma mutum ya kau da kai game da yin imani ta hanyar hasada da keta ko kuma mutum ya yin imani ta hanyar bin son zuciyarsa wanda yake hana sa kan bin son abinda annabawan Allah suka zo da shi wannan shine ma'anar kufur ma'ana mutum ya yin imani da Allah ko ta hanyar waton kau da kai game da ayoyin Allah ko ta hanyar karyata ayoyin Allah ko ta hanyar shakka game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko abinda manzansa ya faɗa ko manzanninsa da makamantan wannan shine kafirci suka ce shi kuma kafirci kashi biyu ne alkufur na wa'ani kafirci ya kashe kashi biyu akwai alkufur al'asgar alladhi la yukhrij min al-milla akwai kafircin da baya fitar da mutum daga daga da'ira ta addinin musulunci wanda ana kiran shi da alkufuru al'asgar karamin kafirci wanda bai kai abin da ke fitar da mutum daga musulunci ba sannan kuma na biyu akwai alkufuru al'akbar alladhi yukhrij sahibahu min al-milla akwai babban kafirci wanda yake fitar da wato me shi wanda yake da wannan kafircin daga da'ira ta addinin musulunci ma'ana baya alaka da da mai imani a duniya to wannan kafircin na wanda yake fitar da mutum daga daga addini to shi ne matsala kuma suka ce yana da nau'uka kamar haka nau'in fari akwai kufrul juhudi wa takzib kufrul juhudi wa takzib kafirci ta hanyar jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko manzannin Allah ko kuma ƙaryata ayoyin Allah da manzannin Allah idan mutum ya kafirci ya yayi jayayya da ayar Allah Allah ya ce kaza kai kuma ka zo kana son kai tawili akan ta ka kana jayayya baka yarda ba to wannan kafirci ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin annabawan Allah yayi bayani a matsayin ka na mabiyi wannan annabin sai ka kiya ka kafirce kana kana ƙaryatawa wannan ya kasance watan kafirci ne wanda yake na jayayya wanda ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan nau'in na kafirci taratan yakunu bitakdhib تارة يكون تكذيبا باللسان أو الجوارح وذلك بكتمان الحق وعدم انقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا yace wani lokaci ake samun mutum ya kafurce ta hanyar jayayya da kuma ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ya yi amfani da halshensa wajen karyata ayoyin Allah sai a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ka ce baka yarda ba cewa baka yarda ba da abin da Allah ya faɗa kafirci ne ko kuma mutum ya zamanto gangar jikinsa tana tabbatar da koma tana tabbatar da wannan abun ya kasance ya nuna rashin yarda a gangar jikinsa ala sabili misal sai a ce Allah ya haranta zina sai ka ce a'a sai mutum ya je yayi to yin zinan nan yana yana ganin kamar ba komi bace wani nau'i ne na kafirci a kufur juhudi wa takdhib wanda kamar kafircin yahudawa da suka kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a garin Madina manzon Allah nan ne tare da mai yahuda dan maka babu yahuda laraba ke da kwai amma a garin madina yahudawan sun samu labarin cewa Allah zai aiko annabin karshe wanda kuma zai tare ne a garin madina a wani gari wanda ke da kwai itace na na dabino sannan kuma gari ne wanda yake kewaye da kaza da kaza aka gai siffar garin da suka yi bincike saboda suna karatu ba da kai bane sai suka gano wannan garin shine madina sai suka kauro daga ƙauyukansu sai suka zo garin madina suka zauna da zimmar idan annabin Allah ya zo za su yi za su yi imani da shi shi ne lokacin da manzon Allah ya zo da shi ya zo sai su karyata manzon Allah shine Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abun da suka sani na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abun da annabi ya zo da shi na alqur'ani da shari'a sun san shirya ce saboda wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance suna ba da fatawa akan kafirai cewa ai annabin karshen zamani zai zo garin Madina zai tare a Madina sun san komai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san siffarsa sun san daga inda ya fito sun san suwaye kalar mahaifansa duk an ba su labari ya addinin ba'd ismuhu Ahmad a Qur'ani a littafansu an ba su labari amma da suka ga manzon Allah reality ya gashi ya bayyana yana karantar da alqur'ani alƙur'ani da shari'ar musulunci sai Allah ce kafaru bihi sai suka kafirce wa manzon Allah suka yi imani da shi wannan kaga kafirci na na juhudu na jayayya sun san abu amma suka kafirce da wannan abun haka Allah yake ƙara bada labari akan su yake cewa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sashi daga cikin yahudawa suna ɓoye gaskiya me ce gaskiyar cewa annabin Allah zai zo da alqur'ani da shari'a ko zai karantar da mutane su san wannan amma sun san wannan abu sai Allah ce la yaktubuna alhaq kuma suna ɓoye wannan gaskiyar wa hum ya'lamun alhali kuma su riga sun san cewa wannan abu shine gaskiya to jayayya da ayar Allah a ce maka Allah ya ce ka ce amma to ka ɗauki hanya ta zuwa kafirci Allah ya kare mu ko a ce Allah da manzon sun faɗa sai ka karyata abin da Allah ya faɗa to wannan kafirci ne kata'an kuma ya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci dole idan kana buƙatar ka zamanto musulmi sai ka dawo ka sake kalmar shahada Allah ya samu wani lafiya Allah ya taimake mu haka Allah subhanahu wataala ya bada labari game da mutanen Fir'auna banu Isra'il mutanen Fir'auna banu Isra'il mutanen Annabi Musa ubangiji ya cewa wajahadu biha wastaqalataha anfusahum zulman wa uluwa wajahadu suka yi jayayya wajahadu biha ko suka yi jayayya da ita me suka yi jayayya da shi shine annabtaka ta annabi Musa sannan kuma wasu taikanataha anfusahum rayuka su ta tabbatar da cewa abin da nan fa da Musa ya zo da shi shine gaskiya amma Allah ce saboda zalunci da girman ke suka suka fandare suka kiya to wannan kafirci ne kafirci na bid'a daga cikin anwa'ul kufur shine kufrul i'radi wastikbar kafircin kau da kai mutum ya yi ko oho daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya juya kansa ya raba kansa da ayoyin Allah baya da alaka da shi yana girman kai wannan kafirci ne idan mutum ya kau da kai game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya kafurta idan mutum ya yi girman kai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko da Allah karan kansa to kafirci ne kasan Allah ya kare mu kadibi irin kafircin iblis iblis ai kafirce wa da yawa Allah subhanahu wataala ta hanyar kau da kai game da dokar Allah ne Allah ya ce a yi sai ya ƙi to ashe duk wanda Allah zai ce ma ya yi sai ya ƙi yana iradin wannan abu saboda girman kai ya kafirta ubangiji ke cewa illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin lokacin da Allah ya umarci mala'iku su wa annabi adam sajada kaga umarni daga wa daga Allah Allah ya ce mala'iku idan na halicce sa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruha faqa'u faqu lahu sajidina idan na na busa na busa masa rayuwa to kowannen ku ya fadu ya gaida sa gaisuwa ta sujuda ta gaisuwa to sai ga mala'iku suka gaba daya lokacin da annabi adam ya fara motsi suka wa annabi adam sujuda sai Allah ya ce illa iblis ban da iblis shedan kusan shi iblis kinan fa malamai sun ta tattauna a kai wanda ya muka zo gaba kansa za mu yi dogon bayani a kai to illa iblis a ba sai shi iblis ya kiya game da bin umarnin wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce ayi sai ya ki bin umarnin Allah Allah ya ce wastakbara kuma sai ya ka girman kai ya kangare Allah ya ce wa kana minal kafirina sai kasance dalilin kasancewa cikin kafirai kenan al-iradu an amrillahi subhanahu wataala kauda kai game da umarni na Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kafirci na uku yan uwa shine kufurun nifaq kafirci na munafici akwai kafirci ta hanyar munafici wa huwa ma kana bi adami tasdiqil qalbi wa amalihi ma al inqiyad zahiran ri'a an nasi wato shine kafirci ta hanyar rashin gaskata zuciya zuciyar mutum take gaskatawa amma kuma a waje a waje zai nuna mutane cewa yana shi tare da mutane yake ɗari bisa ɗari yana yin aiki ne don mutane su yaba don mutane su gano cewa shi uwa ne ne kaza amma a zuciya kafurci ya koyi irin kafurcin abdullahi dan ubai dan salul da shi da sauran munafikai shugabar asul munafikai kaf kololuwa ta munafikai shine abdullahi bin ubai bin salul abdullahi dan ubai dan salul ya ce wa manzon Allah ya yi imani ai shine Allah ya kawo labarin su yake cewa wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma wa ma yash'urun Allah ya ce wa minan nasi kana samu daga cikin mutane munafikai wasu ga zamanto kafirai ta hanyar munafiki mai ya kulu amanna masu cewa mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala su ce su sun yarda da Allah Allah ce amma wa ma hum bi mu'minin a zuci Allah ce wallahi kwata kwata babu imani a zuciyarsu jama'a mun fahimta Allah ce wa minan nasi ka samu daga cikin mutane mai ya kulu amanna masu cewa mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma hum bi mu'minin amma da za a nuna maka zuciyarsu Allah ce wallahi da dai imani bai taba shiga ba a ciki munafikai ne sai Allah ce yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah subhanahu wa ta'ala da manzon yukhadi'una Allah wa rasulahu والذين آمنوا سنا يودر الله دو إن سكي إيماني تهنير فدا مس وإن منغنو الله تي وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون با كوا wasu ke yaudara face face kawunan su ba su gane ba su da wayo sai in an tashi alkiyama Allah ya tura su jahannama Allah ya kare mu kafirci na hudu kuma na ƙarshe watan shine kufur shakki war rai kafirci ta hanyar kwankwanto da shakka mutum yana shakka iske abin da Allah ya faɗa haka nan ne misali sai mutum ya jinga jin a zuciyarsa wai da kiyaman nan ko iske da gaske ne kana kwankwanto iske za a yi tashin kiyama mun fahimta idan mutum ya samu kansa a wannan hali da yana kwankwanton cewa za a yi tashin alkiyama ko kuma iske ta aljanna nan ma akwai ta ko kuma iske wutan ma akwai ta ko kuma Allah akwai shi to wannan ya zama to kafiri ta hanyar ashakuwar rai ta hanyar shakka da kuma kwankwanto da yake yi ina fatar mun fahimta mutum ya dinga shakka akan bin gaskiya sai Allah ya ce in kai kaza misali Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu adha'afun kathira in ka bai wa Allah sai Allah ya maida maka sai ce sai Allah na maidowa kaga wannan mutum yana bi yana kwangwace ko to ya daga nan ka kafurta Allah ya sauke daga nan mutum ya rabu daga da'ira ta addinin musulunci to wannan kuma ya faru irin labarin da Allah ya bayar a cikin suratul kahf Allah yake cewa wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajdanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا Allah ce wada kada jannatahu sai gashi ya shiga cikin gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kansa ta hanyar rishin yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada ba na tsammani wannan gonar tawa za ta halaka har abada ai da Allah ya yi ni mai kudin nan haka zan mutu ina mai kudi na bar ma iyana su su more wannan rayuwa Allah yake cewa su kuma yake cewa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na tsammanin kiyama za ta tsayu koi kiyaman nan a ce kiyama za a tashi kiyama to mutum dubu nawa suka mutu kafin a aihe ana ta mutuwa kuma har yanzu ba zo kiyaman nan ba ma azunnu anna sa'ata qa'ima ba na tsammanin za a yi tashin kiyama yace wala in rudittu ila rabbi in ma ko yadda suke fada wai za a yi tashin kiyama to in ma na zo kiyamar to la ajdanna khairan minha munqalaba zan samu canjin abin da yafi gona da Allah abin da nake da shi na dukiya da wadata a wannan rayuwa to sai abokin sa yake masa nasiha yake masa wa'azi yace wa huwa yace akafarta billazi khalaqaka kai ta ya zaka kafirce mu wanda ya halicce ka min nutfa kana digon mani ba a ma san za a yi ka ba digan maniyin Allah ya halice ka summa min halakaka min turabin ya halici babanka daga ƙasa ka dibi wata hikima ta Allah subhanahu wataala annabi adam aka yi shi da da ƙasa to sai zurriyarsa sai Allah ya sanya su kuma ta hanyar mani za a dinga haihuwarsu jama'a mun fahimta wannan duk duniya in ba Allah ba wanda ya sai yayi yayi wannan al'amarin ba yadda za a yi wannan al'amarin yayi ƙasa ce aka halicci annabi adam da ita amma zurriyarsa sai Allah ya sanya min nutfa daga digon mani sannan kuma sun ka rajula sai Allah ya daidaita ka namiji ga kama sha Allah kyakkyawa son kowa kin wani bata samu ba sai ce lakin na huwa Allah wa rabbi abin da nake so ka fahimta lalle tabbas shi Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada wala ushriku bi rabbi ahada har abada ba zan hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta ba ashe kwankwanto cewa za a yi tashin alkiyama ko mutum ya dinga shakka wai shin aske qur'ani nan daga wajen Allah ne yake to qur'anin nan shi ne Allah ya saukar da shi to iske shi na ne ko kun fahimta ko mutum yana tunanin ita kiyama ba za a tashi ba ko kuma a'a mutuwa a aka mutu shikenan kawai ba a tashi ko kuma a'a ana mutuwa amma azabar kabari babu ta kaga mutum ya ta hadisin wa hadisin annabi Muhammad to ya kafirta kenan ko yana shakku ya kafirta Allah ya kare mu to shine Allah yake ba da labari ce lamaqtullahi ai hushin Allah subhanahu wataala mai tsanani ai da kuma غضبin Allah subhanahu wata'ala a kanku iz tud'auna ila al-iman a lokacin da ake kiran ku a duniya a lokacin da manzanni da malamai suke muku wa'azi cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku bi Allah da takawa ga abin da Allah yake so Allah yana son ku bota masa shi kare a wa uwaye biyayya a sada zumunta a bar cin haram a bar a bar zina a bar shaye shaye a bar kaza a bar kaza to duka sai suka kafurcewa Allah subhanahu wata'ala da game da waɗannan ababen kuma duk da cewa su malaman da annabawan sun ka musu hujjoji domin duk annabin da Allah ya turo to sai Allah subhanahu wataala ya haɗa shi da wata aya mai girma abinda zai sanya mutane in suka zo su su su su wa'azu da a ƙarshe sai da Allah ce wa ma wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalu ba komai bai samu ka daina turo ayoyi face mutanen farko sun karyata annabi Musa fa shi kadai saboda kafirci iya iskancin fir'auna aya takwas Allah ya baiwa annabi Musa alam ayoyi guda takwas fi tis'a tis'i ayati tara guda tara fi tis'i ayati aya guda tara aka baiwa annabi Musa ya je wa fir'auna wa'azi da su kuma duka wayannan ayoyin fa ayoyi ne hissiya fa kusa ayoyi ne hissiya abinda kana gani a idanu aka ba shi sanda ya zo ya buga wa fir'auna ya ce ya ce ashe musa ka koma ɗan sihiri sai ta taro yin sihiri da suka gane cewa wannan ba sihiri bane suka musulunta aka sanya ya dinga sanya haske na fito daga daga wuyan rigarsa aka jarrabi mutanen fir'auna da ƙeya da ruwa su koma jini dan family kin fir'auna in zai sha ruwa sai kawai garo sun koma jini amma banu isra'il in zai sha ruwa shi kuma sai ya sha ruwa abinda ake cewa ruwa to sai fir'auna ya ce wa annabi Musa in har ka roƙe muna Allah ya roƙe muna wannan to za mu imani da Allah subhanahu wataala kuma annabi Musa ya addu'a Allah ya roƙe kuma bai musulunci bai imani ba shi sai in ga mutum ya doge a kafirci to sai abin da Allah ya Allah ya kare shi ne Allah yake cewa an zo musu da hujjoji wato tud'auna ila al-imani ana kiran ku zuwa ku imani da Allah subhanahu wataala ta hanyar karantar da ku ayoyin Allah al-kauniyya hadibi ayoyin Allah alkawari saman nan duk duniya kowa ya san cewa ba wata gwamnati a duniya da ta hada saman nan babu ta nasiyon zini ta iske wannan samar ko haka suka tarar da ita mu kuma ba wanda ya taba kawo tallafi a cikin wannan sararin samaniyar nan babu hatta girgizar kasa da ake yi a wasu wurare da ake girgizar kasa kawai suna ganin ne sai dai abin ya faru ba sanya ake yi ba duka wannan fa aya ce kauniya rana ta fito ta koma ta fadu wata ya fito tauraru su fito duk wannan aya ce yanzu idan ka ka kalli ka kalli wata za ka gane cewa Allah subhanahu wataala ya kai alhakimu cikin halittarsa duka wannan aya ce fa dan dan Allah ya karantar da mutane karatu ne a duniya amma ba kowa ba ke ganewa shine sai Allah yake ce musu aka ce da su watan akbaru min maqtikum anfusakum wannan ya fi girma daga daga hushin da kuke da damuwa da bakin ciki da kuke da shi a yau a saboda an kira ku a duniya ku yi imani to duniya ba ku yi imani ba to kuma gashi an zo alkiyama to kuma kun dawwama ne ko za ku dawwama cikin za su dawwama cikin hushi na har abada saboda abincinsu abincinsu huta abin shansu huta makwaninsu huta darakinsu huta ruwansu huta komi nasu huta ku kaga kuma na cikin tashi hankali Allah ya kare mu sai Allah ya ci
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا Allah ya ce qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini fa'tarafna bi بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah ya ce qalu sai suka ce ko za su faɗa rabbana ya ubangijinmu amattana sanataini ya Allah ka kashe mu mutuwa guda biyu wa ahyaytana sanataini kuma Allah ka rayar da mu rayuwa guda biyu fa'tarafna bi dhunubina ya Allah mu duk laifin da kace mun yi Allah mun yarda mun yi kuma mun mun gane kuskure muka yi laifi muka yi ya Allah fa hal ila khurujin min sabi yanzu Allah akwai wata hanya yadda za a bi dai a bai mu duniya wadan sake lalaba dai mu dai wutan nan mu daga ciki jama'a mun fahimta wannan ƴan wuta za su faɗi wannan a cikin jahannama su ce rabbana amattana sanataini ya Allah ka kashe mu mutuwa guda biyu wa ahyaytana sanataini kuma Allah ka rayar da mu rayuwa guda biyu mun yi rayuwa guda biyu mun yi mutuwa guda biyu to wacce ce rayuwa biyu wacce ce mutuwa guda biyu al-imamu ibnu imamu dhahhak da al-imamu qatada da sahabban annabi muhammad irin su abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda suka ce kanu amwatan fi aslabi abaihim a lokacin da suke cikin tsatson mahaifansu uwayensu maza to sun kasance matattu saboda mani matacce ne domin ai asalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mani ake samun ɗa da shi to maniyin nan kashi biyu ne akwai mani na na mace akwai mani na wa na namiji to kuma shine Allah yake hadawa karanta suratul insan Allah ce hal ata alal insani على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا inna khalaqnal insana خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه faj'alnahu فجعلناه سميعا بصيرا Allah ce inna khalaqnal insana min nutfa lalle musu Allah mu muka halici dan annabi Adam Allah ce min nutfa daga digon mani amshajin naftalihi da muke takuda shi maniyin mace da maniyin namiji to maniyin namiji yana a cikin tsofan sani maniyin mace kuma yana a kirjinta ne a gabanta to sai Allah ya ce muka hada sa naftalihi da mujarrabe sa to shi ne suka ce nan ai amwatan fi aslabi abaihim suna matattu a cikin tsatsan babanninsu sun ahyahum sai Allah ya rayar da su suka zo wannan duniyar muna ba ta mafita suka zo wannan duniyar aka zaka aka yi rayuwa aka sa maka suna aka zaka aka yi aka yanka maka rago ka girma ka yi aure ka sayi mota ka yi kaza ka yi kaza kaga wannan rayuwa ta duniya kenan ko to sai kuma Allah subhanahu wataala watan amatahum kuma sai Allah ya kashe su mutuwar da babu makawa kowa sai ya yi ta kusan akwai mutuwar da babu makawa kowa sai ya yi ta kuna ce wannan mutuwar da ake ɗanɗanawa wannan mutuwar wallahi azim kowanne sai ya ɗanɗana sai an wayi gari wata rana a wayi gari a neme ka arasa ka ta koma ma Allah subhanahu wa ta'ala daga kai sai aikin da ka aikata ka tafi ka tafi ita duniyar nan ba ta da tabbaci ba wanda Allah ya ya abin nan kin ya Allah ya kaddarawa zama a cikin wannan rayuwa Allah bai sanya mu wani ba wanda zai dawwama a cikin wannan rayuwa ka dibi manzon Allah ne fa Allah ya ce manzon Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai annabin Allah fa nan da gaba kadan rayuwar nan ta duniya zaka mutu zaka mutu masu yi maka ma cara suna maganganu a kanka Allah ce su ma mutuwa za su yi to in Allah zai ce manzon Allah innaka mayyitun annabi za ya mutu to wa za a bari a duniya waye kai manzon Allah gata wa Allah ya fi so bisa sau a kansa waye kai daraja ta manzon Allah a duniya babu amma Allah ya ce manzon Allah innaka mayyitun kuma Allah ce kullu nafsin za'iqatul نفس ذائقة الموت Allah ce kullu nafsin za'iqatul mutu kowace rayuwa sai ta ɗanɗani abin da ake ce ma mutuwa wallahi tallahi billahi ladi ranar da kai ido hudu da mala'ikan mutuwar nan baka kwana a duniya rada ka ce ga ka ga mala'ika ya zo ya ziyarce ka to ranar sunan ka so shi e kawai ranar tafiya za ka yi ranar kawai kana ganin kawai taka ta kare shi kenan kawai barin duniya kana gani gidanka da ka gina kana son karfanci shi shiga ce to yanzu kana ganin shi zaka bar shi mota kada kake ji da ita kana ganin ta zaka barin ka matar ka ya tsakar rai wanda ba ta so a tabe ta ba ta maka da rai kana ganin ta zaka rabu da ita duk wani abu da ka mallaka a duniya ka taske ka aje kana ganin sa yana ganin ka zaka rabuwa da shi kuma baka tahiya da komai cikin su wallahi shi yasa wani mawaki ke cewa law kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'asi wa dhunubu kama hiya yace da a ce duniya tana ana samun mutum ya samu zama a duniya to da manzon Allah ya samu to amma ina tafna wa yafna na'imuha ita duniyar tsarewa take yi gaban jaraba ta duniyar darul amal ne a zo a yi aiki ne kawai kowa Allah ya sanya masa lokaci lokacin yana yi kawai tafiya za ka yi kawai lokacin ka yana yi tafiya za ka yi abin da ya kamata mu yi shi ne uwa mu roki Allah ya sa mu mutu da imani kawai Allah ya sa mu mutu da imani to shi da Allah yake cewa malaka kuma ahyahum sai Allah ya rayar da su lil ba'thi dan tashin alkiyama tashin alkiyama kaga sun mutu can suna cikin mani matatti ne suka zo a duniya kuma suka mutu mutu a gidan tami biyu kenan ko to kuma ga rayuwa ta duniya da mutane kowa aka yi to kuma za a yi wata sabon rayuwa idan aka tashi alkiyama wannan tashin nan fa daga daga kabari shi kashi jidali ne ayi busa fa idza nufikha fi suri fala ansabu bainahum yawma idhin
فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah ce fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho Allah ce fala an saba bainahum yawma idin ba wata sauran dangantaka tsakanin mutane gaba daya Allah ce wala hum yatasaaluna kuma ba wanda zai tambaya ya ce ina wani ina wani kowa ta kashe yake yi saboda har yanzu ba a san ba wanda ya san ina ya dosa Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ya ce yukhriju za za a fitar da mutane eh, kamar yadda ka san fara tana fitowa eh, an ah, fara an zo kamun tana fitowa ta yi ja ta tashi haka kowa zai fito to kaburi fa idan ya fito daga cikin kabari aka fito da sai ce man ba'athna min marqadina sai Allah ce ha من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون za su ce man ba'athna min marqadina hada wai wane ne ya tayar da mu daga makoncin mu wannan muna kwance lafiya lau muna cikin natsuwa da jin daɗi cikin kabari ka kuma tafi azaba ake masa amma saboda ta- rigicin tashin alkiyama to zai ce za su ce wa ya tayar da mu daga cikin makoncin mu wannan Allah ce haza ma wa'adar rahman wannan shine abin da mai rahama yayi alkawari cewa kowa sai ya haɗe da Allah ce inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja Allah ce inna yawmal fasli tabbat ranar alkiyama kana mikatan lokaci ne Allah ya sanya masa yawma yunfakhu fi suri ranar za a yi busa cikin kafo Allah ce fata'tuna afwaja za ku zo ma Allah tawaga tawaga farti farti eh farti farti za a zo wa Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu shine wannan rayuwa ta bi kenan ko ita ce rayuwar da daga ita babu mutuwa har abada daga wannan rayuwar bayan tashin kiyama bayan kowa ya fito cikin kabari to ba wanda zai sake mutuwa kuma har abada domin ya tabbata a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan aka yi da hisabi ɗan aljanna muka tafi aljanna Allah ya sanya muna ciki ɗan wuta suka yi wuta Allah ya kare mu da su to sai Allah ya sa a zo da mutuwa am- kamar matsayin rago mutuwa sai Allah ya kira 'yan wuta da 'yan aljanna sai su tsaya kowa ya kalla kowa sai ya zo sai a tambaye su wannan mice ce 'yan aljanna wannan mice ce sai su ce mutuwa ce 'yan wuta wannan mice ce su ce mutuwa ce to sai Allah ya ce wa mala'iku ita mutuwar kanta a yanke ta sai a yanke mutuwa daga yanzu kuma babu sauran mutuwa a rayuwa har abada kenan duk wanda ya shiga aljanna baya mutuwa har abada kuma duk wanda ya shiga cikin wuta baya mutuwa har abada Allah ya kare mu to yan aljanna sai mu ƙara jin daɗi saboda an shiga babu mutu ita kanta mutuwa matsala ce ko to an shiga ba a mutuwa ba a ƙara mutuwa yan wata kuma suna can Allah ya sauwaƙe tashin hankali ya same su to abinda Allah yake nihi a wannan kafirai za su nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya maido su a duniya za su musamman ma idan aka tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ranar tashin alkiyama kusan Allah zai kare mutane ba za a ce wa kowa komi ba ko to wannan tsayuwar da aka yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala wallahi azim musiba ce shi ya sanya kowanne mai dinga tunawa ya dinga tunanin ya tsayuwarsa gaban Allah za ta kasance yanzu kaddara Allah ya kaddara maka mutuwa ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tashe ka a inin alkiyama Allah ya auni ayyukanka ya tambaye ka ka jama'a ba karamin al'amari bane fa tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba yanzu ko gaban procurator de la republique aka kai ka aka tsaya gaban dan akwakin nan ka dan tsaya ko to in ba Allah ya kiyaye sai gaban ka ya ta bugawa ba haka bane ga ka gaban wa wai prokirar ne mutum ne fa warka amma durwa ce ya karanta to ubangijin durwa baki ɗaya ka tsaya gabansa kuma zai maka tambaya laysa bainaka wa bainahu tarjaman babu wanda zai maka taradir tsakaninka da Allah Allah zai faɗa ka ji kuma ka faɗa ma Allah ya ji Allah ya tambaye ka ba kai bane kai kaza na rike faka da ɗiyan mutane kana tsayawa cikin kwana sai Allah ni Allah ya sa Allah ya samu wanye lafiya tsayuwa gaban Allah tashin hankali ce tsayuwa gaban Allah tashin hankali ne kuma kowane mu sai ya tsaya kuma kowa sai Allah ya bincike sa dai bayan daya daga radda ka balaga a duniya har zawwaran mutu ka sai Allah maka hisabi wallahi akai tun daga balakar ka har zuwa mutuwarka sai kawo Allah bayani to kafirai idan suka tsaya gaban Allah a ranar tashin kiyama kafin hisabi Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usuhum nakisu ru'usihim inda rabbihim يجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ina a ce kaga al'amarin yadda zai kasance wa Allah ya maka zume kaga yadda mujrimai kafirai a ranar tashin alkiyama Allah ce naki suru usihim za su sunku yadda kansu gaban Allah subhanahu wataala za su ce rabbana absarna ya Allah mun ga uwar bari shine absarna ya Allah mun ga uwar bari abinda ake faɗa mana Allah mun gansa a yau wa sami'ina kuma Allah tabbas mun ji abin da amma annaba suka faɗa muna wa'azin da aka muna gashi mun ga kin abin firi farji ina na amal saliha ya Allah albarma muke nema Allah a maido mu duniya na amal saliha wallahi in muka dawo duniya daga sallah azumi qiyamul layli ba ruwan mu da shan giya ba ruwan mu da yan mata ba caca ba cin haram Allah za mu komo ustazai sambul suka ce inna muqinun kuma Allah muna magana ne da yaqini abinda muka faɗa tabbas muke faɗa gaban Allah za su faɗi wannan maganar ko a ainihin alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya kare su ba zai ce musu komai ba sai kuma a zo da su gaban jahannama ana zuwa da su gaban jahannama idan suka ga wannan hutar kuma to kuma shi ma sai tashin hankali na gaba watan ya fito sai su fara roƙon Allah subhanahu wataala shi da Allah ce walau tara idh wuqifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Allah ce walau tara iz bai wukifu alal nari ina ma a ce zaka ga yadda Allah zai tsaye da kafurai alal nari akan wuta ga su ga jahannama kadda sun ganta ainal yaqin gani ta tabbas ka ga wutan wutar tana ganin kafurin sai Allah yake cewa sai ce ya laitana ceton mu halakar mu nuraddu ina ma Allah ya maida mu duniya wala nukazzabu bi wala nukazzabu bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba har abada ba za mu karyata ayoyin Allah ba har abada wa nakuna minal mu'minin kuma in muka dawo wallahi nakuna minal mu'minina za mu kasance cikin masu imani 100 bisa 100 to anan ma Allah ba zai ci musu komai ba shi ne Allah ke cewa bal badalahum ma kanu yukhfuna min min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna anhum yukhfuna min qabl abinda aka boye musu ne Allah ya ce ya bayyana gare su abinda Allah ya sanya na huta boyayye a gare su yau ne suka ga hutar ga ta nan kiri da muzu kasan dan annabi adam akwai taurin kai gare sa sai Allah ya ce bal badalahum ma yukhfuna min qabl ai abinda aka boye musu a duniya yau ya fito fili gashi suna ganin jahannama nan ga ta nan sai Allah yake cewa walau ruddu la'adu limanuhu an catar suka saba da shan giya da zina da sata da cin haram da suka saba da shi a duniya da bibiyar 'ya'yan mutane ta hanyar yin zina da hana maɗiyan mutane kwana suna kai minu da ƙarya uku da dare ala ce wallahi la'adu limanu an abun nan da Allah ya ce suka su yi wallahi sai sun yi shi sai Allah ce wa innahum lakadibun zancen banza suke yi Allah ce zancen banza ƙarya suke yi jama'a mun fahimta to lokacin da aka sanya su huta kuma ga su cikin huta ana kuna su ana yi musu azabar azabar ta kai azabar sai kuma su ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala su ƙara marirece ma Allah suna ƙara kama kaba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal sai Allah ce awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lidh-dhalimin min min nasir Allah ce wahum yastarihuna fihi nan su shiga cikin wuta ne Allah ce yastarihuna suna hargowa suna ƙara suna kuki a cikin wutar jahannama suna cewa rabbana akhrijna ya Allah ki fitar da mu ya Allah ki fitar da mu daga wannan wutar na'mal salihan Allah in ka fitar da mu kuma a maida mu duniya mu dawo dai duniyar nan na'mal salihan wallahi in muka zo duk wani dangin aikin alkhairi Allah mun aikata غير الذي كنا نعمل mun san dai bayan Allah mun yi tsiya mun yi rishin kunya mun yi iskanci amma idan muka dawo Allah aikin kirki za mu yi sai Allah ce awalan nu'ammirukum ashe ba mu zara yadda ku ba ba mu ba ku shekaru ba ma tazakkaru fihi man man tazakkara wanda ya kamata a ce duk mutum mai hankali mai tunani ya wa'azu ya lura ya gane kai da Allah ya ba shekara 80 shekara 60 shekara 40 shekara 35 Allah ya ce ai mu maka gata a duniya muka ba baka wannan shekaru ai ya kamata a ce kawo astu ka gane cewa duniyan nan barin ta za a yi mutum nawa kuka taso da su kuma yanzu babu su a duniyan nan shi ka shi ba wazi bane abokin ka nawa kuka yi premier da su wanda kun yi premier da su amma yawa a rayuwar ta duniya babu su mutu in aka ce da kirga su baka san su ba wallahi mutum da kuka yi wasan yarinta da su kuka taso wasan yarinta kuka yi da su yau babu su sun tafi fa kuma sun tafi sun tafi har abada ba ka sake ganin sai dai in akwai foto shikenan kawai to mutum na kuke kasuwanci da shi kuma a shago ga shago ga shago ko kuma ga gida ga gida amma Allah ya karbe sa ya koma Allah wannan ba wa'azi bane Allah ya ce ai awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar Allah ya ce wa ja'akumun nadhir kun mai gargadi ya zo muku har hurhura ta zo maka kusa akwai irin datti zama da kaga mutum ya kai wasu shekaru na rayuwa amma sabon Allah bai bari ba sai ga mutum gashi ya kama girma gashi da kamala kaga shi kana ganin sa kaga datti zo ga hurhura ta fito amma dare bai bari ba ɗan shaye shaye bai bari ba kuma wai abin mamaki da kazanta har zina yana yi to wannan wani ni zai ce ma Allah gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi ana samu zaka iske mutum da iya da jikoki amma bai bar 'yan kewaye-kewaye ba ai kun gane 'yan kewaye-kewaye ko eh kaga shi da iya da jikoki da tizo gashi da hurhura amma kuma ya kama karan sigari haka yana hurawa ai wannan ya kamata a ce yawa a sura in dai akwai hankali to Allah ya mutum gata a duniya da aka barka a duniyan nan ka zamnu kuma rauta ramadana ya zo maka ana gafarta zunubai ga arfa ta zo maka ana gafarta zunubai kai ga sallolin farilla ana gafarta zunubai kuma duk kai baka yi aikin da Allah ya gafarta maka ba kuma kawai kawai gari cikin jahannama sai Allah ce fazuku ku dandana azabar Allah famalil zalimina min nasir Allah ce masu azzalimai kafirai ba su da wanda zai taimake su gaban Allah subhanahu wataala ba wanda ya isa gaban Allah ya zo ya daina su gaban Allah su babu shi domin ana ceto ne gaban Allah da sharadi sharadi guda biyu na fari sai Allah ya yarda wanda za a ceta malam Jabir duk wanda za a ceta daga huta to shi sai Allah ya yarda da shi sannan kuma wanda zai yin ceton sai Allah ya bashi umarni idan Allah ya baiwa wanda zai ceto damar ya ceta to wanda za a ceta shi kanshi sai Allah ya yarda shi to kuma masu ceto mutane a mutane ne guda biyar da farin annabawan Allah za su ceto annabawan Allah za su ceto Allah zai baiwa dama wa kowane annabi ya ceto kusa wanda zai fara shiga aljanna cikin cikin duk duniya baki daya oga kwata-kwata shugaban halitta annabi Muhammad dan gatan Allah shi ne wanda za a rakanya za a iskurte zuwa aljanna ka la ilaha illallah ga manzon Allah an bude mai aljanna an ce ya shiga ga wani muna hangota Allah ya samu wuce Allah ya samu wuce to kuma cikin al'ummar manzon Allah baki da ya kaf in aka zo shiga aljanna kowa tsira shi za a yi wanda za a fara bude ma kofa ya shiga abubakar ne siddiq shine mutum na farko da zai fara shiga aljanna in ji annabi muhammad cikin al'ummar manzon Allah gaba ɗaya kaf ababakar shi ko sa ababakar daban ne in ana dara hijja uwa ake ko to ai shi yasa ko cikin sahabbai kafin manzon Allah ya sai ce kowannen kowanne cikin sahabbai iya abin da ya kamata ima kowa na yi masa amma wallahi ababakar Allah kawai da ya iya biyan sa ni ba zan iya ba dukiyarsa ya fitar ya baiwa manzon Allah aka je ake duk cikin sahabbai ba wanda ya baiwa manzon Allah gudunmuwa kamar da ababakar ya bashi gudunmuwa duk wata gudunmuwa da ka sani ta shawara ta tunani ta kudi ta karfi abubakar ya baiwa manzon Allah ita kuma sai Allah ya kaddara kun manzon Allah ya aure diyarsa abubakar yana zancen maza to suna cikin mazan da ya kamata ka zamanto abun koyi gare ka a rayuwa to in abubakar ne siddiq ya shiga aljanna ko to kaga annabi yana ceto daya annabawan Allah nabi mala'iku za su yi ceto mala'ika za ta yi ceto na uku alqur'ani zai ceto alqur'ani wannan annabi ke cewa da bakara da ali imran ya tahajjani an sahibihima idan ka zamanto masu bai karanta bakara a duniya da karanta ali imran to in aka zo gaban Allah bakara za ta zo ta tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ta ce Allah wannan ba ni belin sana ke shi aljanna ali ma ta zo ta tsaya ta ce Allah ni zan kai shi aljanna sai suna jayayya aljanna da ka shiga kawai kare rike karantawa da ikon Allah ka shiga to qur'ani yana ce kai ba kai ba kai mai karatun ba albarkacin kaza ka dangare yake shan ruwan kasko dalilin kai ka haddace qur'ani ka karanta ka yi aiki babanka da mamaka tashin alkiyama irin tashin kiyama kowa sai ya gano cewa wannan dan dan sama haddacin alqur'ani ne da Allah zai sa a kamba maka a girmama ka kuma Allah zai kai ka aljanna a ce iqra ورتل وارتع كما كنت ترتله في الدنيا ككرنت القرآن كان قار هوا شيسا والله كك يدب كزمن تو آرم با كان كرنت أو كان قار جرما تكين الجنة وسا الجنة متاكي متاكي تي أنا شوا كرنت قار هوا قار كاتيجوري تكين الجنة سأتي إيا كدنك إيا شغلنك إيا تلاوك إيا مزيك تكين الجنة كينان iya tilawarka iya matsayin gidanka a cikin aljanna to sannan kuma azumi yana ceto azumi yana ceto gaban Allah subhanahu wa ta'ala to kuma akwai shuhada wasu ka mutu wajen yaƙi su ma Allah zai ba su damar damar su yi ceto to bayan waɗannan kuma sai wanda Allah ya ga dama wannan su ne hadisi suka yi bayani cewa za su yi ceto Allah subhanahu wa ta'ala da mu to Allah ya ce famalahum eh famalil zalimin min min nasir azzalimi ba sa da watan ba sa da masu masu taimakon su a mu'minin ma Allah ya fata ya irin wannan maganar suka ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai Allah ce qila qila khsawu fiha qala khsawu fiha wa la tukallimun Allah ce rabbana akhrijna sai ya Allah akhrijna ka fitar da mu minha daga cikin wannan musibar ta huta fa in udna ya Allah in har muka sake suka tsiya to Allah fa inna zalimun Allah mu mun kai zalimai mun kai 'yan duniya sai Allah ce da su ikhsa'u fiha wannan musiba ce ikhsa'u kowanne ya duna a ciki wala tu kallimu a ciki kada in ƙara jin maganar kowanne daga ciki daga nan kuma za su ƙara yin magana ba haka wannan ayar tana karanta da mu cewa ashe ashe kafirai za su shiga ta gaban Allah subhanahu wataala suka ce fa'tarafna bi dhunubina ya Allah mun yarda mun yi laifi a duniya ba wani wanda zai shiga wuta jama'a babu shi wanda za a sanya jahannama face sai ya yarda da cewa ya shi mai laifi ba wanda zai shiga wuta ranar tashin kiyama face sai ya tabbatar ma Allah cewa Allah na cancanta da shiga wuta kuma Allah ka kai adalci shi sai ce fa'tarafna bi dhunubina ya Allah mun yarda mun yi laifi su mu suka yi nadama a lokacin da nadama bata bata da amfani suka ce fa hal ila khurujin min min sabil shin akwai wata dama ta fita ku komo duniya mu sake aiki Allah ya ce ba shi yiwa sai Allah ya ce aya ta gaba ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكريم
Allah ya ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minun fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir Allah ce zalikum dalilin fa yi muku azaba Allah yana magana da wa da yan wuta kenan ko dalilin yi muku azaba Allah ce bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum shine a duniya idan aka kira Allah subhanahu wata'ala aka ce a wa Allah shi kadai a rabu da dukkanin abun da Allah bai ce ce ba da manzon Allah ka raba kanka da kowa ka rike littafin Allah da sunnar manzon Allah Allah ta kafartu sai ku kafirci sai mutum ya kafirci Allah ce a duniya idan aka ce ku yi imani da Allah ku bi Allah subhanahu wa ta'ala da taqwa ku yi abin da Allah yake so ku bar abin da Allah baya so Allah ce kafartu sai ku ta jayayya kuna kwankwanto game da al'amarin kamar dai ba za a yi tashin alkiyama ba amma Allah ce wa in yushraku bihi idan kuma har za a hada Allah da wani abin bauta to tu'minun za ku yi imani jama'a wannan ayar akwai abin tsoratarwa a ciki da duk mutumin da zai waye gari ya samu kansa idan ana karatun alkur'ani baya zuwa idan ana makaranta baya zuwa inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah baya zuwa amma da an ce yau an aza wani abu na kiɗi da an ce wani abu ne na hargowa kaga mutum tsumbul gaba gaba to wannan yana karantar da kai cewa yana cikin wa'ancin sifin Allah ya kare dalili shine idan ana kiran Allah subhanahu wataala bai da alaka da Allah subhanahu wataala kuskure ne mutum ya zamanto bai da alaka in aka ce Allah shi kadai idza du'iya Allah idan aka ce abota wa Allah shi kadai kada a yi shirka kada a bi malamai da bokaye a rabu da duk wani abu wanda ba Allah ba abota ma Allah Allah ake neman taimakon sa shi Allah shi ke rayawa ba wanda ke baka saiwa sai Allah ba mai hana maka saiwa sai Allah ba mai rayawa saiwa sai Allah ba mai kashewa saiwa sai Allah to sai mutum kuma ya ga akwai akwai wanda ke rayawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai wanda ke kashewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan kuma duk inda ake ambatan Allah ba ka samun sa to malam mutum na cikin musiba idan ka waye gari kaga zuciyarka ba ta son wa'azi to wallahi mata yi kokari ka je likitan ai maka wa'azi ai maka magani likita kuma babban likitan zuciya shine alqur'ani mai girma ba wani magani a duniya da ya kai magani waraka yake warkarwa daga cutarwa cuta ruhiyya ko jisidiyya kamar alkur'ani mai girma su kansu likitoci su san da wannan a ina da cikin maganin da Allah yake ya taimaka ya baiwa manzon Allah shi alkur'ani gaba ɗan sa waraka ne wallahi qur'ani gaba ɗaya waraka ne alimahu man alima wa jahilahu man jahila ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wani lokaci ina a makka rashin lafiya yake samu na sai na zo ina fama da rashin lafiya na rasa kan gaba kan baya kuma babu wani dokta da zai bincika ni ballanta na ya hauna ni da magani yace sai na dinga karanta alqur'ani fatiha sai na makai nawo magani da ita kun ga fatihan nan wallahi alazim akwai asrar da yawa a cikin ta akwai sirruka da yawa a cikin fatiha ka karanta fatiha ka sha kai wanka malam ba karamin magani bane eh ba karamin magani bane amma yanzu saboda daga baɗe mun fi yarda mun fi yaƙini da maganin likita yanzu mutum yanzu misali ya tabbata a hadisin annabi muhammad idan mutum ciyan kai ya dame sa sai ya kama kansa ya ce bismillahi guda uku a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir so bakwai manzo Allah ce ciyan kai yanzu doke masa amma mu yanzu in ba ka shafa harasu tabal ba ko kuma mai kolo sai ka ji baka warkewa yakinin ne muke yakinin ne to ka gwada cewa in kai addu'ar zaka samu magani in baka warke ne wala zaka warke mutum nawa ne zai fama da rashin lafiya alqur akwai rashin lafiyar da fa a likita ba a warkar da shi haka ne akwai ko babu su dakta suna nan suna gani akwai likitan lafiya da likitan sai da shekalla ba zai iya ba dole sai an dawo da mi alqur'ani ko to babban magani a duniya shine alqur'ani shi yasa Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu idza zukira innamal mu'minun
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Allah ya ce innamal mu'minul ladina idza zukirallah sadide masu imani su ne waɗanda idan aka abbaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wajilat qulubuhum zukatan suna karya alama ce ta imani a zuciyarka idan ana karanta qur'ani ka dinga jin sanyi da natsuwa a tattare da kai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma ana karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ta kara musu imani mutum ya ji ya ƙara hamasa da kuɗin tashi tsaye game da wannan addini sai Allah ce kuma wa ala rabbihim yatawakkaluna a duk duniya ba wanda suke daga makafa sun dogara da Allah subhanahu wataala kaga wannan kenan imani da Allah subhanahu wataala to Allah ce idza du'iya Allah wahdahu kafartum idan ka kira Allah a shi kada sai ku kafirce ashe idan mutum bai da alaka da wa'azi to sai ya binciki zuciyarsa ya mata karanta alqur'ani ko ya sa karanta masa alqur'ani sahabban annabi Muhammad suka ce wa manzon Allah ya annabin Allah in muka zo a masallaci tare da kai muna zaune sai mu ji imani ya cika zuciyarmu amma da kun tashi muka je kuma sai mu ga mala su ɗan abubuwa na as-sayyi'at ɗan abubuwan da ba su kamata ba sai manzon Allah ya ce da su wallahi da za ku lazimta akan wannan halin da kuke shiki na zama tare da ni a wannan wannan imanin annabi ce lazaratukumul mala'ika da kana zaune gidanka sai ne kaga ana sallama waye mala'ika ka ma ziyara saboda imani da mutum zai zama to mai cikakken imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi Allah da takawa to annabi ya ce kana zaune gidanka zaka iske mala'ika zai tarar da kai ya zo ku gaida ku yi bire tashi tafiyarsa saboda imani to Allah ya samu wani lafiya to Allah ke cewa in yushrak bihi idan aka hada Allah da wani kuma ana wani abu wanda ba na Allah ba Allah ya ce ka tu'minu sai ku yarda da wannan kunyar da kun gaskata to fal hukmu lillahi al-ali al-kabir hukunci fa na Allah subhanahu wa ta'ala ne al-ali wanda yake madaukaki sannan kuma al-kabir wanda yake wanda ya daukaka sannan kuma al-kabir wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan dukkanin halittunsa baki daya uluyi na zati uluwi na kudura da kuma uluwi na na buwaya duka wannan ya dukka sannan kuma daga cikin watan tikar kamala su dokaka sa Allah yake dora ababe inda suka dace sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shine al-kabir ai alladhi lahu al-kibriya wal izma wanda yake da dokaka da kuma girma a cikin sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa sun tiratu akan dukkanin wani aibi da na kasu a rayuwa sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shine cikin hikimarsa da hukuncinsa ya kaddara wa kafirai tabbata cikin wuta Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala muke roko ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a karatun mu ya sanya albarka a rayuwar mu baki daya Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu da ayyukan mu baki daya Allah ka gafarta muna ka sanya muna cikin bayun ko wanda zaka intara a cikin wannan wata ya Allah kada ka kaddara mana wucewar Ramadan ka gafarta mana zunubanmu ba ya Allah muna roƙo gare ka kai kake gafarta wa Allah ka gafarta muna Allah bukatu mu na alkhairi Allah ka biya muna Allah muna kai kuka zuwa gare ka Allah ka san irin fawar muke da shi a rayuwa Allah duk mai wata bukata Allah ka biya masa Allah ka iya mun abin da ba ma iya kawo nan mu Allah ka zama mana zawatan jagora a duniya da alkiyama Allah ka kama hannayen mu zuwa ga abin da yake nagari Allah subhanahu ka kare mu da aikata ababin suke watan mummuna ne a duniya Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya ya Allah idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah الله الله كغافر تاو مغاباتم كغافر تاو معلومم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته